بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم وحكي عن الشيخ الإمام مجد الدين السرجقي أنه قال ما قرمطنا إلا ندمنا وما انتخبنا إلا ندمنا وما لم نقابل إلا ندمنا وينبغي أن يكون تقطيع الكتاب مربعا فإنه تقطيع أبي حنيفة رحمه الله وهو أيسر إلى الرفع والوضع أيسر نعم.
وهو أيسر وهو أيسر إلى الرفع والوضع مم.
والمطالعة مم. وشي كده وحكي عن الشيخ الإمام مجد الدين السرجكي wato an hakaito labari daga wannan babban malami dattijan musulunci al'imamu shugaba wanda ake yin koyi da shi majididdin wato girma na addini shine al'imamu sarjaki Allah ta'ala ya ji kansa da rahama to wani suna sai a wajen malamai aka ji wanda yawancinsu da ke duk malaman ah, al'ahnaf ne don 'yan hanafiya ne ya sa su irin su imamu al'imamu sarkasi al'imamu sarjaki za mu yi ta gani a cikin wannan littafin saboda shi mai littafin ɗan hanafiya ne to an hakaito wannan labari daga wajen wannan babban malami dattijo na musulunci shugaba wanda ake yin koyi da shi majididdin girma na addini a sarjaki al'imamu sarjaki allah ta'ala ya ji kansa da rahama annahu wa qal wato haƙiƙa al'imamu sarjaki ya ce ma ƙarmaɓuna illa nadimna ya ce da ɗai ba mu yi mutsi mutsin rubutu ba face daga ƙarshe sai mun yi nadama duk mutumin da ya zamanto ya saba da yin mutsi mutsin rubutu ƙananan rubutu to inda allah tabaraka wa ta'ala ya tsawaita mai rayuwa ya zamanto yana daga cikin waɗanda za su kai sittina au saba'ina to sai ya ga cewa idan shi ya ja yana leƙa littafi amma ya dinga ganin waɗansu haruffa tamkar ba shi ya rubuta su ba ya dinga ganin sun shige mishi ya ce to da ɗaya ba mu yi ba mutsi mutsin rubutu face dai a ƙarshen lamari sai mun yi nadama saboda ana so idan allah tabaraka wa ta'ala ya hore maka da fankaɗe ɗan allo to ka dinga rubutu manya dalo-dalo yanda in ka ga ba za ka ce lalle ba ce kara ce ni wannan anan mai kai ya ce abinda idan ka ne nuna maka saboda kal ya ce ya ce ya ce to ta ce ka ce ita ce ne an gane da kyau ka yi rubutu dalo-dalo wa man takhabna illa nadimna sannan kuma bimi ba al-intikhab al-intikhab shine tsame-tsame face sai mu yi nadama tsame-tsame shine idan aka zo ana koya maka karatu a da kamar yadda yake sananne idan ka je ka makaranta za ka je ka ne da taddawa da alƙalami da takarrarka ana faɗin malami yana faɗin karatu kana rubuta kirkirkir yana faɗi kana rubutawa to daga cikin malamai akwai waɗanda suke yin al-intikhab al-intikhab shine tsame-tsame ce in malam ya shiga wani wata hira ka ce wannan ba sai na rubuta ta ba can sai ya fara kuma magana sai ka ce bari in rubuta wannan wannan shine al-intikhab ana ce da shi at-talkhis wato takaitawa ya zamanto ka cire waɗansu maganganoni na malami ba tare da ka rubuta su ba waɗansu ka rubuta su ko waɗansu ka musu irin abin da ya shafi wata alama to daga baya wannan alamar da ƙarshe sai ka mance abin da yake nufi to amma in ya zamanto ka rubuce duk abin da ka ji daga wajen malaminka to daga ƙarshe wani lokacin za a buƙaci wani abu daga wajen daga wajenka wanda ka jiyo daga wajen wannan malamin idan ka ɗauko a cikin littafin za ka gani sai ka bayar da shi mun gane da kyau wato kenan abin da ake nufi da al-intikhab shine irin mutumin da yake mai tsantsani wanda idan aka kawo abinci misali aka kawo wake da shinkafa ya dinga doke-doke leƙa ce ce wannan waken ba irin wanda nake so bane kaga irin wannan sun fi yin yunwa wanda za a ga a cikin abinci ya ce shi baya cin kaza in an kawo cikin jama'a ce ai ni bana cin aure in aka sa yaji a ciki ce shi baya cin wake in aka hada shi da da kaza baya cin kaza sai ya zama to mutum ne wanda yake mai zaɓe zaɓe wannan shine zaɓe zaɓe to a cikin malamai akwai waɗanda suke da irin wannan to duk wanda ya zamanto ya yi haka a wajen wani malami to daga ƙarshe sai ya yi nadama haka abdullahi ibn mubarak Allah ta'ala ya ji kansa da rahama ya ce man takhabtu ala alimin qaddu illa nadimtu ya ce bin taɓa bayin tsame-tsame daga wajen karatun da na koyo a wajen wani malami daga cikin malaman da muke karatu a wajensu face dai daga ƙarshe sai na yi nadama sannan kuma ya ce wa ma ja a min muntaƙin khairun ɗaɗɗu ya ce ba wani alkhairi da ɗai wanda yake zauwa daga wajen mutumin da ya zamanto mai tsantsani ne wanda baya rubucewa dukkan abin da ya je abin da ya kamata ɗalibin ilimi ya zamanto ya tubu kullama sami'ahu ya dinga rubucewa dukkan abin da ya ji sannan kuma in ya tafi yin muraja'a duk abin da aka koya mishi kale ce wannan gurin ba shi da muhimmanci bari tsallake shi wajen muraja'a shi ma yayin muraja'a sadika ga baki ɗaya misali aya ta alƙur'ani a cikin littafi irin na riyadu salihina ka zo kai wa darasin da aka yi ayoyi ne na alkur'ani a ce ka ce ayyau ba ka bukatar ba ka yi nazari saboda duka ayoyi ne na alkur'ani kuma ka san guraren da suke to wata ran daga baya sai an tambaye ka ma'anar wata ayar daga cikin ayoyi ka dinga kama ka ka ce to ta ji ta a baki na fa na kasa wannan to an ji ta a bakin ka ina take ka hudo ta mana kaga ka ji ta a baki na to kaga shine wani to duk wanda ya zama to yana irin tsame tsame in zai yi nazari ya ce waɗannan hadisan ai duka mun huce ta kansu ba sai na nazari ba a cikin umdatul akami mun karanta su mun karanta su cikin bulugul maram mun karanta su cikin riyadus salihin to yanzu tunda a bukhari mun gan su ba sai mun yi nazarin su ba a kale ya zama to kai irin wannan a kullum mas'ala ko da so dubu ta maimaita a gare ka in dai a cikin littafin da kake karantawa ta biyu kada ka tsallake ta bi ta ka karanta ta za ta ƙara dannuwa ne irin yadda idan mutum yana guga ne in fiyar ya ji wuta in a goge ka ai ƙara dannuwa yake ko ko mun kyaukin shi yanzu ko kaya ne sabbi an kawo su daga wajen ɗinki an goge su da kyau ka kawo ka ɗora musu wani fiyar na mai wuta da kyau ka goga su gani za ka ya ƙara dannuwa kaya to haka nan karatu yake idan ka ji ƙwarin ƙur'ani da kyau me dalilin da yasa da ake satu za ga mutum bayan ya haddace alkur'ani ne ba zai rubuce shi da hannu saboda me dan ya zamanto wannan alkur'ani ya ƙara dannuwa a gare shi da ka ne zai rubuta shi amma duk da haka za ga wani ya ce ya yi satu goma wani aka tambaye shi ma sabkar satu nawa zai ce bai sani ba zai ce baya lissafawa ya ce saboda abu ya wuce wannan to an gane ko to wannan shine duk wata matsala ta addini idan ka zo kana karanta ta a cikin littafi ko da ka huce ta kanta sau dubu wannan matsala ɗin ka tsaya ka kallace ta da idan basira ka karanta ta da kyau kada ka yi wasa ta kumce maka an gane ko yawwara shine cewa man takhabna illa nadimna sannan kuma yahya ibn ma'in Allah ta'ala ya ji kansa da rahama Abu Zakariya ɗaya daga cikin manya-manyan malaman ƙarni na uku yake cewa man takhaba ɗalibun ƙaɓɓu illa nadima wato ba wani ɗalibin ilimi da zai yi zaɓe-zaɓe wajen koyon rubutu wajen karanto da hadisai a wajen malami ko layan takhibu a hadun fil hadisi illa nadima haitsu layan fa'uhun nadam ɗalibin ilimi ba zai yi zaɓe-zaɓe ba a cikin hadisi face sai ya yi nadama a lokacin da nadama ba za ta bai amfani ba sannan kuma wannan ita ce maganar da abu zinad abdullahi ibn zakwan allah ta'ala ji kansa da rahama ya ce kunna naktubul halala wal haram wa zuhuri yaktubu kulla shay'in falamma ihtija ilayhi alimtu annahu a'lamun nas maganar abu zinad abdullahi ibn zakwan Allah ta'ala ya ji kansa da rahama ya ce wa malam nuqabil illa nadimna ya ce sannan kuma da ɗai ba mu bar ba yin muƙabala haɗa rubutu da muka yi da nuska wanda take asaliya face sai mu yi nadama wato muƙabala shine ba irin wannan muƙabala ba ta ku je ku zauna da mutum ku yi ku tattauna akan wata mas'ala muƙabalar da yake magana akai shine idan ka koyi karatu a wajen malami yanzu ya zo shi yana zaune yana faɗar karatu kana rubutawa ko to yanzu idan ka gama rubutawa ka zo ka nuna malamin littafin naka da ka rubuta ka ce ga abin da na rubuta daga wajen ka ya karanta ya ce to a wannan gurin da ka kawo alhamza a ainun ne a yi likawa ce ba alhamza ba ce wannan gurin da ka zo ka da ha'un ba ha'un ba ne kafin ne ya dan jajjara maka da sauransu sai ya baka ya ce to ba wani littafi da za mu bar yin muƙabalarsa mu kai shi mu haɗa shi da malamin da ya koya mana wannan littafin ko kuma mu haɗa shi da nusuha ɗin ta wannan malamin namu face da ya ƙarshe sai mu yi nadama saboda a ciki za a dinga samun waɗansu kusakurai an gane da kyau saboda idan kana rubuta rubutu ana maka imla'i kana rubutawa wani lokacin zaka ji malami tamkar ya faɗi ha'un shi kuma kafin ne ya faɗa wani lokacin ka ji ya faɗi kafin yana nufin ha'un to ya za a yi ka tabbatar da cewa ga abin da malam ɗin yake nufi shine sai ka haɗa shi da malam ya gyara shi hakanan duk yadda kake da karatu ba za ka gane kana da karatu ba sai ka shiga cikin masu abu yanzu da yadda za a ce ka gwanance wajen satu da sauransu in ya zama to kai kaɗai ne kake rubuta kayanka ba a kai shi gundara su wataƙila kawai biya kullum biya a cikin matsala kake ba ka sani ba amma za a ce kai gwani ne radda aka nasa allanka cikin waɗanda suke masu leƙawa a nan za ka gane cewa ashe kai kin yaro ne jariri ne amma da kai ka kamba ba kanka to haka na abin da ya shafi muƙabala take ka haɗa nusukhar da ka rubuta da nusuha wanda take al'asaliya ta wannan malamin ko kuma ka haɗa littafin naka da malam ka ce za mu karanta wannan abubuwan da ka koya mana malam mu ji in akwai gyare-gyare kenan sai a gyara mana shi kenan yana zaune yana je kana karantawa qala wa haddathani fulanu na'am qala haddathana fulanu hal zuwa karshe ka ce karatu ka ce kwarai haka ne sai ka sa alama ta cewa lalle malam ya tabbatar da kai akan wannan hadisi a gaba ma haka a gaba ma haka inda ya ji gyara ya ce a'a ba haka bane wannan gurin ba haka bace wannan jumla din ga yadda na faɗe ta yadda ka rubuta ba daidai ba ne sai a gyara maka mun gane da kyau yawwara wayan bari ya yi kamaci ga ɗalibin ilimi an ya kuna taƙaɗi'ul kitabi wato idan zai yanyanka littafinsa ya zamanto wannan yanyankawar da zai mai ya zamanto murabba'an mai sukurwa hudu ne in ya tashi zai yanka littafin kale mai tukurkur kaman balo an gane ku ya zama to mai sukurwa hudu ne irin yadda yake dinna haka ko to in ka tashi kawai da shi zo kawai haka zaka bi z ka cire shi irin yadda za ga waɗansu suna wa risala waɗansu suna wa irshadu salik waɗansu suna wa wani littafin daga cikin littattafai irin yadda idan ƙur'anin mutum ya zama to ya tsuha inda mai haɗe ne a haɗe yake to sai ya ciccira shi kuma yanzu waɗansu ƙur'anan ma waɗansu ƙur'annan irin bugun zariya za ka ga cewa araba dama suke zawa ko ka ɗauki izu biyar ka je ka yi takara ka ɗauki izu goma ka yi takara ka ɗauki izu ashirin ka yi takara to haka ya kamata a ce littafin da za ka yi kar ya zama to in za ka yi rubutu a jikin littafi ka yi wannan irin haka ya zama to wannan ɗin taka a magwaji wanda ake yi na alƙur'ani ya zama to ka mishi irin wannan tsarin a ya zamanto ka mishi mai sukurwa hudu ta yadda yan aka tashi yanka alkur'ani zai zamanto shi ma mai sukurwa hudu ne zai zamanto fa innahu taqdi'u abi hanifata rahimahullah wato haƙiƙa irin wannan yanyanka littafin shine irin yankawar babban malami na musulunci an-nu'man ibn thabit al-imamu abu hanifa Allah ta'ala ya ji kansa da rahama wa huwa aisaru ila ar-raf'i wal wad'i wal mudala'ati sannan kuma yin hakan ɗin shine mafi sauƙi ga ɗalibin ilimi zuwa ga ya ɗauke shi ba tare da ya sha wahala ba sannan kuma yana gama karatunsa a cikin wannan littafin shine mafi sauƙi a gare shi ya je ya ajiye shi ba tare da ya sha wahala ba sannan kuma idan yana buƙatar yin muɗala'a ya leƙa wannan littafin ya karanta abin da yake ciki ya tattauna akan wata mas'ala hallo shine mafi sauƙi a gare shi na'am وينبغي ألا يكون في الكتاب شيء من الحمرة فإنها صنيع الفلاسفة لا صنيع السلف ومن مشايخنا من, من كره استعمال المركب الأحمر من كره من كره من كره استعمال المركب الأحمر شيكنا وينبغي ياي كما ألا يكون في الكتاب شيء من الحمرة Allah ya kuna shay'un min al-humra kada a samu wani abu na ja fil kitabi a cikin littafin da ɗalibi yake karatu da shi ana so ya zamanto dukkan abin da yake cikin littafin da bakar taddawa aka yi shi Na'am.
Mm, makaruhi ne ya zamanto an samu ja da masara da tsanwa da sauransu Na'am.
to wannan a lokacin shi shi malam haka ne amma a yanzu saboda Allah ta'ala ya ƙara yalwata mu da abubuwa da yawa to sai ya zamanto yanzu yin amfani da ja shine zai zamanto ya baka damar yin wasali wasali ne ake yin shi da ja ko da jar kwaya idan za ka ɗiga alhamzozi da masara idan za ka ɗiga laftara za ka ɗiga ta da tsanwa to yanzu wannan saboda bambancewa tsakankanin waɗansu abubuwa daga waɗansu abubuwa to haka ya kamata amma irin ya zamanto a allanka ka yi irin wannan shine makarushi Na'am.
a allanka wanda za ka yi rubutu ka ce to kai yanzu ka fasa yin rubutu irin na awa yanda Allah ya baka ya baka wannan tilawul mai kwari ba a cira maka baki ba a dora maka wani guri a ce ka wasalce guri kaza yanzu kawai yanzu irin yanda ake rubuta Qur'ani haka za ka raka yi kai ma ka rubuta alkurari ka rubuta allanka da baki da baki bakatar dawa in za ka yi baki in za ka yi wasali ka ɗauko ja in za ka ɗora laftara ka ɗauko tsanwa da sauransu ka ce haka za mu koma yi a wannan makaruhi ne don abin da ya zamanto laisa adatan babu shi a wajen ku to kai kada ka zo da shi in dai za ka yi shi ne a matsayin addini kada ka zo da shi duk abin da ba addini ba ne a wancan lokacin na sahabbai da tabi'ai to ba yanda za a yi komin kyau ɗin shi a gurinka komin yanda idan ka ya nuna maka cewa wannan abin mai kyau ne ya zamanto addini a yau an gane ko malam ya kun dinan fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam abadan la ya kunu dinan fi zamanina duk abin da ba addini ba ne a waɗancan zamunan zamanin ma'aiki da zamanin da tabi'ai suka zo da zamanin atba'u tabi'in to ba yanda za a yi kuma ya zamanto addini ne a wannan lokacin mun gane da kyau to shine yace fa inna ha sani'ul falasifa wato haƙiƙa yin amfani da ja wannan aiki ne na wato masu falsafa aiki ne na alfalasifa su ne waɗanda suke sufaye waɗanda suka wuce gona da iri wajen abin da ya shafi aiki mun gane da kyau ko daga nan ake koyon falsafa falsafa shine ita ce za ta koya maka cewa idan ka ga bi ka ce ɗaya ce idan ka ga abu ɗaya ka ce bi to alaikum salam lafiya ƙarar alhamdulillah idan ka ga sama ka daga kanka sama ka ce ita ce ƙasar ƙasar ita ce sama wannan falsafa kenan an gane to yawanci dama waɗansu daga cikin malamai sun fita daga addini na musulunci ne ko aƙidarsu ta yi rauni ne saboda koyon falsafa da suka shiga an gane da kyau Mm.
Mm, saboda ita falsafa tana da kwai matsala sosai ilmul kalam kenan wanda zaka koyi surutu a ciki zaka koyi zaka gwanance wajen iya gardama to wani aiki ne na irin waɗannan la sani'u salafi wato ba aiki bane na magabata magabata na ƙurai yanda suke yi shine a cikin littafin su ba zaka ga ba jan rubutu a ko ina zaka ga baƙin rubutu ne wajen rubutu da wasali duk ɗaya ne sannan kuma can idan muka yi gaba ma can sama magabata din su basu ma san wasali ba abin da yake kawai rubuta ya ce aiki kuma wani gurin ma kuma ba sa ma daga harufa wa min ta'zimi za ga cewa kawai dungun ta za a yi a yi a yi likawa a yi ɗa musu hannu a ɗan ja a yi gurbin ya amma ba za a muka ba waɗannan ɗigo duk ɗigo ɗin wannan daga baya ne aka same su mun gane da kyau na'am ومن مشايخنا من كره استعمال المركب الأحمر malam ya ce wa min mashayikhina daga cikin malamanmu saboda shi wannan malamin yana ɗaya daga cikin malaman ƙarni na bakwai ya ce daga cikin malamanmu waɗanda muka koyi karatu a wajensu mankari hasti imalal murakkabil ahmar daga cikinsu akwai waɗanda suka kyamaci yin amfani da abin da aka hahauda shi wanda yake ja ne da abin da aka yi shi taddawa wanda take ja yamma biki ja imma taddawa ja imma wani abu wanda yake ja to akwai waɗanda suka karhanta ga ɗalibin ilimi ya yi amfani da wannan idan aka ga jan bik a jikin littafinka shi kenan sai a cire shi a jefar da shi sai da a bar maka baƙin in ka haɗa da ja da baƙi shi kenan sai a bar maka baƙin a amshe ja ɗin na'am na'am ومن تعظيم العلم تعظيم الشركاء في طلب العلم والدرس ومن يتعلم منه والتملق مذموم إلا في طلب العلم فإنه ينبغي أن يتملق لأستاذه وشركائه ليستفيد منهم نعم نعم ومن تعظيم العلم yana daga girmama ilimin da mutum yake koya yana daga cikin girmama wannan ilimin da kake koya تعظيم الشركاء في طلب العلم والدرس إذا منتو كان جرم ما أبو كننك أبو كننك وند كوكي تفيا تارد سو تكين نيمان إلم تعظيم تعظيم الشركاء كو جرم ما أبو كني في طلب العلم وند كوكي تفيا تارد سو تكين نيمان إلم دين والدرس وند كوكي كسانcewa tare da su a lokacin da kuke koyan karatun ya zamanto kana girmama su kar ya zamanto waɗannan abokananka ne wanda kuke zuwa makaranta tare da su amma kuma ka ɗoke su a wulaƙance ka ɗoke su da reni ka ɗoke su ba a bakin komai ba idan suka zo cikin jama'a kuna zaune wataƙila idan ka gan su ma za ka ƙi nuna ma cewa ka san su za ka nuna cewa ma ba ka san su ba wannan kawai sai ka buga fuska inda kana fara'a kana murmushi kawai aga ka ɗarme ta ka zamanto a busan tsam ɗarira an gane ku yana da kyau duk inda ka ga wani abokin karatunka wanda ka san cewa wannan muna tare da shi a makaranta imma lokacin da muke karatun allo imma lokacin da muke neman ilimi imma lokacin da muke koyon lafami boda imma lokacin da muke kaza to ya zamanto ka ɗauke shi da daraja da kima kal ya zamanto abokinka ne a makaranta amma kuma a titi baka san shi ba bai kamata ba wannan baka girma ba ilimin da kake koyo mun gane da kyau ko to yana daga cikin girmama ilimin da mutum yake koyo ya zamanto yana girmama abokanan karatun shi imma waɗanda suke zuwa makarantar imma wanda suke haɗuwa da su a makaranta kenan wannan idan mutum Allah ta'ala ya haɗa ka da shi in a jami'a ne to ya zamanto ka san kimar shi saboda abin da ya kaka shi ya kashi kale ya zamanto ka ɗauke shi a rene a wulaƙance saboda wanda ake ganin shi a rene a wulaƙance ya fi zamantowa wani abu sama da wanda ake ganin shi cewa zai zamanto wani abu mun gane da kyau wa man ya ta'allamu minhu sannan kuma yana daga cikin girmama ilimin da mutum yake koya ya zamanto yana mutunta yana girmama wanda yake koyan wannan ilimin a wajensa ya zamanto ka ba shi kima kana darajanta shi kar ya zamanto yana koyar da kai ilimi amma baka san kimar shi wannan malamin ba baka san kimar wannan ilimin da yake koyar da kai ba baka san kimar waɗannan abokanan karatun da kuke zuwa ku yi karatu tare da su ba duk wanda ya zamanto haka ne siffar shi ba ruwan shi da malaminsa in ka gan shi a gun malaminsa kawai ya je shi ne ba na gishiri in ba kamanda ya karanta mushi baki malam ya fassara mishi inda ya bashi fassara kenan ba ruwan shi da wani wannan malaminmu ne wataƙila in aka je fada zai zagi malamin ya ci mutuncin shi ya nuna cewa malamin nan kwaɗe gare shi da sauransu kaga bai girma malaminsa sannan kuma na biyu abokanan karatunsa wanda suke zuwa makaranta wataƙila wani zai zo ya huce idan ya musu sallama ma in yana cike ya amsawa shi sannan kuma zai iya ɗakowa littafin shi ya sar da shi a ko'ina to yanzu wannan ba wai ko shi yake raba ilimi in zai yi wa kanshi adalci ba zai bai wa kanshi ilimi ba saboda hanyar da ya bi bai bi ba hanyar da yake so ya samu ilimi saboda gabaki ɗaya wanda ake so a mutunta su ya yi watsi da su littafin nashi ya yi watsi da shi malamin ya yi watsi da shi abokanan karatun ya yi watsi da su to bayan da za a iya samu ilimi za mu tarra a can gaba na'am wattamalluqu mazmumun attamalluq shine lallashi ka dinga bin mutum a halinsa shine attamalluq ka dinga lallashin shi ka dinga lallaba shi ku tafi da shi a yanda yake wannan mazmumun abin zargi ne bai dace ba a ce kowane mutum ka ce kowane lokaci kawai za ka bi shi a yanda yake ne kai a kullum a ƙarƙashin shi kake za ka raka lallaba shi ne irin yadda in ka hau saman jaki wanda yake mai koli da sauransu za ka raka bin shi a yanda yake in ya ɗan karkace hanya ma dai ka ɗan yi dubara ka nuna mishi hanyar dai ba ta hanyar ka kwaɓo shi da ƙarfi ba ka mai dubara to yanzu a tamalluk wannan shi mazmum ne abin zargi ne illa fi talabil ilimi face dai a cikin neman ilimi a cikin neman ilimi wannan ba abin zargi ba ne fa innahu yambaghi haƙiƙa yadda lamarin yake ya yi kamaci an ya tamallaka li ustazihi ya zamanto mutum yana lallashi yana lallashin malaminsa wato ya dinga bin malaminsa a yanayin da yake ciki wa shuraka'ihi da kuma abokanan karatunsa ya zamanto yana bin su yana yana musu lallashi yana bin su a yanayin da suke ba don komai ba li yastafida minhum saboda ya fa'idantu daga gare su wato idan ya zamanto malaminka kaga cewa malam ne wanda yake mutahattik wanda a baya mun yi magana akan shi ko fasadun kabirun alimun mutahattikun wa akbaru minhu jahilun mutanassikun gashi dai wannan malami ne amma kuma bai rike ba mutuncinsa yau ya ce maka ya kira ka auya to idan ka tashi dai za mu yi karatu yau ba gida ba za ka tarro ne mu haɗu da kai a garake inuwa ta guri kaza can za mu je mu sha iska yau shikenan to kalka ce da mana ko ina shi ya ce mun je in yi karatu ka bi shi ainihin je ka cankin ka yi karatu in dai idan ka je ka za ka fa'idantu je ka cankin ana na ana na hallo wata ne kira ka ce wane kana ina yanzu ka ce ina nan gani yanzu na wanka ne ma ina shirye shirye nan ta makaranta ce to ka san wannan ruhun ta kusan first ka ce eh ce to haɗu da kai a nan ka je da littafin naka can to ka tashi ka tafi an gane in ka zo gida kai ka zo gidan shi ya kira ka ya ce to yanzu kana ina ka ce na zo gidanka yanzu ya ce to kana ji ko ina gabacin babbar teran ce babbar teran ya ce akwai abokan mu mushina na tsahin mushina muna na azauni ka je ka can buga injin ka ka tafi an gane ku kalka ce za ka wa malam warai ce muka haɗa shi ka ce ni wani abin ya ishe ni tafi je ka in dai fa'ida za ta samu ko babu da shi kaje ka yi ta samun fa'ida ka yi haƙuri da wannan yanayin na malankin saboda komai mai hucewa ne wata ran yanzu sai ka leƙa ma a ce malankin ya rasu in ba ka je ba ka amfana da shi a yanayin da yake ciki to amfanin idan ya kubce maka daga ba kuma za ka yi nadama to haka na abokananka wanda kuke zuwa karatu da su akwai wanda ka san sun fi ka fahimta idan kana zuwa makaranta za a ga cewa wani hazaƙa gare shi yanda ake karatu ya fi ni ganewa karatun nan to sai ka yi ta dubara ka raka zuwa gurin shi imma a gida za ku raka haɗuwa da shi imma a wani guri za ku raka haɗuwa da shi kuma shi ma ka yi haƙuri ka bi shi a yanayin da yake ciki yau kun haɗu da shi a gida gobe za ka zo ce maka a yanzu ina cikin wani uzuri bari sai karfe tara ka zo karfe tara ta dare ka yi haƙuri ka zo ka wata ya ce maka wane karatun na wani gaskiya wani ban na jin daɗin shi in ba karfe ɗaya ta dare ta yi ba karka ce kai na fasa zuwa don kaga yana zuwa gurin naka za ka rakan wannan yangan iya haƙuri ka tafi in dai har kana da lokacin ko ka tafi komai lokaci gare shi liyastafi da minhum saboda ya fa'idantu minhum daga wajen su waɗannan guda biyun da shi malankin da kuma abokanan karatun nasa an gane da kyau haka ya kamata a ce an kula idan kana karatu ce kai sai daga wajen malami kaɗai za ka fa'idantu a cikin ɗaliban da kuke karatu da su in akwai wanda Allah ta'ala ya buɗa mishi ka gane cewa ya fi ka fahimtar karatun nan to kadda ka kallaci adadin shekarunsa ka ce sa'a na ne ko ka ce ka fi shi kwanaki ko ka ce da kaɗan ne ya ɗara ka a'a ba wannan kin ba za ka kalla kimar abin da yake tattare da shi na ilimi shi za ka kalla gaje ka fa'idantu da shi dan idan ka fa'idantu da shi baka san ba adadin mutanen da Allah ta'ala zai amfanar da kai da wannan fa'idar da ka samu daga wajen wannan abokin karatun naka yawanci da malamai idan suka tafi wajen manyan malamai karatu albarkar karatun wajen malaman ne suke suke zuwa su koyo ba wai su ɗako ba ba wai ilimin bane suke zuwa su ɗauka a gurin babban malami in ka je kana karatu a gurin shi za ka ga cewa ya maka kwarjini ko da wani guri ba ka gane shi ba ka ce ba gane ba wannan ya gyara maka wani lokacin za ka ji kumyar yin tambaya kana ganin ka kai ɗan yaro ne don waɗannan sa'annin iyayenka ne waɗansu sun yi jikoki da kai to amma a cikin ɗaliban akwai wani wanda shi kuma da kaɗan ya fi ka in ka tashi ka zo ka buɗe littafin ka malam ni ɗazu malam yana bayani ban gane ba wannan gurin wai me yake nufi ce to ai kaza kaza kaza kaza yake nufi ka ga yanzu wannan fahimtar da kai a gurin ɗalibin nan wanda kuke zuwa makaranta tare da shi ya fi yanda ka fahimta a wajen malam to amma saboda albarkar zama a gurin manyan malamai shi yasa kake zuwa karatu ba don wai yanda kake gane a gurin wannan abokin ba bai kai ba yadda kake gane a wajen malam din ba wata kila yadda ma kake gane a wajen shafi yadda kake gane a wajen malam din mun gane da kyau na'am
وينبغي لطالب لطالب العلم أن يستمع العلم والحكمة بالتعظيم والحرمة Mm, وإن سمع المسألة الواحدة أو الحكمة الواحدة ألف مرة mm, قيل من لم يكن تعظيمه بعد ألف مرة كتعظيمه في أول مرة فليس بأهل العلم na'am wayan bagi ya yi kamaci ga ɗalibin ilimi an yastami al'ilma wal hikimata ya tsaya ya yi kasage ya saurari ilimin da yake fitowa daga wajen ma- daga wa- daga bakin malaminsa da kuma ilimin da yake fitowa daga bakin abokin karatunsa wal hikimata sannan kuma ya saurari hikimar da take fitowa daga bakin malaminsa ko daga bakin abokin karatunsa bita'azimi da girmama wannan ilimi din wal hurmati da kuma bashi alhurma wa in sami al mas'alata al wahidata alfa marratin ko da wannan mas'alar guda ɗaya tal wanda malam ya tattauna a kanta ko da ya ji ta alfa marratin sau dubu to ya zamanto lokacin da malamin yake faɗa tamkar wanda bai taɓa bajinta ne idan malami ya zo shi yana karanta wani hadisi wanda hadisin tun a cikin umdatul akami ka karanta shi to kar ya zama to kana tabkiya malamin kana ga- kana kana garajen karantawa shi yana karantawa kai kana karantawa ko da ka ji shi sau dubu ko da ka haddace ta aya ta alkur'ani yana korowa aya ta alkur'ani i ka sage kamar baka taba jin ta ba Allahu akbar bayan ya gama kai kabbara amma in ya zamanto hadisin da ya zamanto ka karanta shi cikin umdatul ahkami innamal a'malu binniyati ma yana cewa kamar yadda yake cikin hadisi na Umar dan Khattab manzo Allah sallama ya ce innamal a'malu fa ce binniyat wa innamal to kaga malam ba zai ji dadi ba mm sai kai shiru kamar ma baka taba jin shi ba mas'ala guda ɗaya tal wanda ka ganta cikin qawaidi ka ganta cikin akhdari ka ganta cikin ishimawi in aka zo karanta ta cikin iziya to kada malam idan zai tattauna akan ta kace a malam ba sai an yi bayani ba ai ai wannan dama a cikin akhdari ma ai mun yi ta a cikin ishimawi mai kawai mu huce to kaga yanzu wannan zai sa malam din ya zama to kana mai shishige a cikin lamari an gane yace ka shiga gonar shi to kala ka raka garajen shiga gonar malam awil kalimatal wahidata ko kuma koda ya ji wannan kalma guda ɗaya tal alfa marratin so dubu mun gane yanzu inda a ce mutum zai sauke alkur'ani so dubu in ya rubuta shi ya kai a mushi darasu zai ce a malam din ya bari shi zai wa kan shi darasu yau shi zai mushi ko to haka ya kamata kowane irin ilimi idan kana karantawa a gaban malami to ka siffanta da siffar ɗalibi ne wanda sabon karatu ne yake yi a wajen wannan malamin na wannan littafin ba wai littafi ba ne wanda ya gaji da karanta shi idan ya faɗi wata magana a cikin littafin ka ce to malam wani ai na riga da saninta a lokacin muna karatu ma a gurin malam wani ai shi ma ya tattauna akan wannan matsala ɗin da sauransu to irin wannan sai ya sa ya zama to ka koma malam mai jidali ɗalibin ɗalibi mai jidali ba malam mai jidali ba ɗalibi mai jidali amma in ya zamanto a kullum karatun da kake ba za a iya ba bambancewa tsakankanin mas'alar da ka santa da mas'alar da baka santa ba idan ana bayani mas'alar da ka santa ɗari bisa ɗari lokacin da malam yake bayanin ta za ka tsaya ka kashe kunnenka ka koye ta da kyau irin wanda za ga cewa waɗansu idan ana karatu in aka cewa ana littafin arba'unan na wuya su ce a kai wannan masabje su ba sai mun je makaranta yau sai gobe mun tafi gobe ana umdatul ahkam su ce kai ta ma mun yi ta ayi da yin ta ma mun fice shekara goma ya zama to dai shi in ka ganshi a gurin karatun malam to littafin bukhari ne ake saboda ya san shi ma bai karanta shi ba amma da ya karanta shi wataƙila malam kima ba zai raka ba zuwa gaidawa barantana hal ya je shi masallacin shi ya tsaya saurari karatun shi to in ya zama to mutum haka ne halayen shi a kullum littafin da ya san ya karanta shi a gaban malami ya fahimce shi lokacin da aka ce ana karantar da shi ba zai tafi bai zauna ya saurara to har yanzu yana nan a matsayin shi na ɗalibin ilimi mai kasala mun gane ƙila aka ce mallam ya kun ta'zimuhu ba'da alfi marratin dukkan wanda girmamawar shi ga abin da yake karantawa bayan ya ji wannan abin sau dubu to in hal girmamawar shi bai zamanto ba ka ta'zimihi fi awwali marratin kamar yadda ya girmama wannan mas'ala din ne da ya ji ta a farkon karo falaysa bi ahli ilmi wannan baya daga cikin ma'abuta ilimi yanzu duk yanda gardi ya kai a gardanci abu zai da ko qur'ani bai ce matashin kai da shi eh ana bakar ko an taba gwada so zama dai wani mukhtar eh wani mukhtar ya ce kai ce ƙur'ani ya ce ƙur'anin ne zai ɗora kanshi a kanka eh ka gaya mashi to ka gani ai ba zai yi ba ko to haka nan kowane littafi idan kana karanta shi idan aka ce ana karanta littafi kaza na addini a wata halka to kada ka rena wannan littafin ka ce a kai wannan matsalolin shiga baki ɗaya ma ni ai a kaina suke waɗanda suke zuwa suke karatun nan ka ba su ƙwarin gwiwa a kan su ci gaba da karatu kada ka rena musu littafin da suke karantawa su tafi su dinga karatu su tafi su dinga karatu littafi ɗaya idan ka koye shi ka fahimce shi kuma Allah ta'ala ya sanya albarka a cikin karatun naka da kai zai iya koya maka littafi goma a wannan fannin to in dai har ya zamanto kuma kana karatu ne saboda jidali saboda gardama ka huto kawai a ce maka kai ne ka zo da sabon abu ka fi kowa ganewa wannan abu to kai ka kullum za ka dinga zamantowa cikin baya kuma Allah ta'ala ba zai sanya albarka a cikin karatunka ba sannan kuma kada ka yi tunanin cewa a gobe kiyama za ka shiga aljanna kai tsaye sai an shigar da kai wuta an wanke maka wannan girman kan naka da tsatsar rashin ladabinka da tsatsar kaza da kaza sannan kuma a shigar da kai aljanna ba za a shigar da kai aljanna ba da wannan gurbacen da riyar taka wannan da girman kai da kaza da kaza a shigar da kai aljanna ba za a shigar da kai aljanna ba kai tsaye haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam man talaba al-ilma liyujari bihi al-ulama aw liyumari bihi as-sufaha wa yasrifu wujuha an-nas ilayhi lam yajid arafa al-janna hadithin ka Abu ibn Malik wanda yana cikin sunan na al-Imam Tirmidhi zala ce dukkan wanda ya nemi ilimi saboda ya dinga gardama da malamai in ka je makaranta malam bayya jin daɗi a rannan in kuna zaune da abokananka na karatu to kai kullum in dai kana nan babu zancen zaman lafiya kuma in ya zo ya samu wawaye awam gama gari ya yi tagarrama da su ya ce kai abinda kuke fa ba daidai ba ne fa kaza kaza kaza kaza kaza kuma yana so ya janyo huskoki na mutane zuwa gare shi a zo a dinga sauraron shi zala ce wanda ya zamanto haka ne ya sa ya nemi iliminsa to ko kamshin aljanna ba zai samu ba eh karka yi tunanin cewa kana karatu ka ce ai yanda muke a nan duniya masu karanta alkur'ani kigigigin nan a gobe kyama mu ne makusantan Allah wallahi sai ka shafa ka ganka a can a can baya in sahu dubu biyar ne a ganka a cikin na ƙarshe din saboda abin da kai a nan duniyar ba dan Allah ba kai idan kana so Allah tabaraka wa ta'ala ya kusanto ka wajen shi shine ka dinga yin abin dan shi ba dan ka koyi garrama da rikici ba an gane na'am وينبغي لطالب العلم ألا يختار نوع علم بنفسه مم.
بل يفو- بل يفوض أمره إلى الأستاذ مم.
فإن الأستاذ قد حصل له التجارب مم.
في ذلك مم.
فكان أعرف بما ينبغي لكل أحد مم.
وما يليق بطبيعته Na'am, wayan baki li ɗalibin ilimi ya yi kamaci ga ɗalibin ilimi, almajiri wanda ya tafi neman karatu, to ya yi kamaci Allah ya tara nau'a ilimin bi nafsihi, kadda ya zamanto, kadda ya kuskure ya zaɓi nau'in ilimin da yake so ya karanta da kanshi. Kadda ya ce, kawai ni yanzu abin da nake so in karanta, ina so in karanci ilimin hadisi. ko ya ce ina so in karanci ilimin fiƙihu ko ya ce ina so in zamanto gwani a tafsiri kamar yadda Sheikh Jafar Mahmudu Adam ya zamanto gwani a tafsiri an gane kada ya zamanto ya zaɓi wannan nau'in ilimin da zai karanta da kanshi a yanzu za mu ga cewa an samu at-takhassusat idan mutum ya tafi jami'a za a ga ce akwai kulliyat akwai kulliyatul hadith akwai kulliyatul qur'an akwai kulliya ta nahwu akwai kulliya ta sarf akwai kulliya ta sakaza kulliya ta kaza kulliya ta fiqh da sauransu to kafin ɗalibin ilimi ya tafi ya rubuta sunan shi a ɗaya daga cikin waɗannan kulliyat ɗin to akwai buƙatar a ce ya tuntuɓi malaminsa an gane da kyau kar kawai ya zamanto abin da yake so yake sha'awa ya ce a yanzu kawai in na- in na dai na ta yi na ji jar- na ci jarrabawa zuwa zan in rubuta sunana a kulliya ta hadisi karatun hadisi zan yi shi kuma a gida kafin ya tafi jami'a ba shi da alaƙa da hadisi kan shi ba mai jaha ba ne a hadisi wani in kasashe a hadisi sai dai ya zama to kawai ya dai karatu dai in dai dan Allah ya dan Allah ba shi lada amma zai shekara biyar shekara shida idan ya dawo za a ga cewa ko arba'un nauya ba zai iya koya ba to za ga cewa ya an kusa yin asara an gane eh an yi tabo to kaga ya an samu matsala to amma inda a ce za ka sashi a kulliyatul qur'an za ga ya fahimci warshu ya fahimci qalun ya fahimci bazzi ya fahimci kumbul ya fahimci habs ya fahimci shu- shu'ba ya fahimci khalaf ya fahimci khallad ya fahimci alharith ya fahimci hafsud duri ya fahimci a eh, Hisham ya fahimci Ibn Zakwan ya fahimci qira'at gabaki da za ga in ya dawo ha wannan sunan riwayoyi ne irin warshi din nan ko to su ma wannan riwayoyi ne in ya zo shi sai li- riwayan da ya ga dama zai yi karatu da ita saboda dukkanin su ya itikanin su amma da ya je ya jefa kanshi cikin hadisi sai ya zamanto ya jefa kanshi inda ya karhin shi su haka na akwai wanda za a ga cewa a cikin malaman hadisi akwai wanda a kira'a ba'ifi ne amma a hadisi kuma sika ne kamar yadda a cikin ƙurra'u akwai wanda a kira'a sika ne amma a hadisi ba'ifi ne irin yanzu yana ga asim ibn abin najud al-kufi mai kira'a ina ga ɓangaren hadisi ina gani ba ba ba sika bane amma a ɓangaren kira'a hal kira'a gare shi ko an gane ko to haka ya kamata ya zamanto kada ka zaɓi ilimin da kake so ka karanta da kanka bal bari dai yufawwidu amrahu ila al-ustaz ya fawwada lamarinsa zuwa ga malamin da yake karatu a wajensa fa innal ustaza haƙiƙa malamin da yake karatu a wajen shi qad hasala lahu tajaribu fi dhalik wato haƙiƙa tajarib wato yau da gobe ya tabbata a gare shi fi zalika a cikin wannan wato shi yana da kai tajriba ya bi ta gurin ya huce ya bi ta gurin ya huce shine at-tajarib ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce la halima illa zu asratin wa la hakima illa zu tajribatin hadisin abu sa'idin al-khudri wanda yana cikin sunan na al-imamu tirmidhi to haƙiƙa malamin jarrabobi sun tabbata a gare shi fi dalika cikin wannan abin da yake so ya karanta din nan fakana a arafa bima yanbaghi li kulli ahadin to dan haka shi wannan malamin ya zamanto shine mafi sani bima yanbaghi da abin da ya dace li kulli ahadin ga kowane ɗaya daga cikin ɗalibansa wa ma yaliqu bi ɗabi'atihi da kuma abin da ya dace da ɗabi'arsa wannan yace to kai wane idan Allah ya sa kuka je jarrabawa dinnan ka dace ka rubuta sunanka cikin wanda za su karanci usuluddin ka yi tasjili a kisim na usuluddin kai kuma wane ka yi tasjili a bangaren luga-luga kai ku ka yi tasjili a bangaren adab kai kuma ka yi tasjili a bangaren alfiqhu wa usuluhu yana din ya kalkasa ku yace kai kuma wancan ka rubuta sunanka a kulliyatul qur'an kai ka wancan ka shiga cikin ilama ka zamanto dan jarida gane ko eh akwai akwai kulliya ta ilam ta koyan kawai ka zamanto dan jarida rubuto inda irin irin ko ka zamanto irin su malam malam wannan wanda ya rasu nan a kokowa wanda ana cikin yana da ba da nishadi malam halir malam halir bakwai an gane ko shi mai ne aikin zada yada labarai ko to yawwa to ka karanci wannan ka zamanto irin haliru bakwai ka wuto eh ka zamanto sahafa ka zamanto ka eh na'am to to shi mala ai shi zai lura ya gani bana yanda yake da son ba da labari yanda ya iya ba da labari in ya karanci jarida wannan ya zama dan jarida to daɗi za mu ji ya ce to ka tafi ka zama dan jarida kai kawai wannan shine kokarin da zaka bada addini shi ko ga wani akwai iya kawo har da waka in dai waka ce to in ya zo shi yana bada ta kai ka ce yana bada qur'ani ko wasa bai yi amma kuma hadisi ɗaya aka ce ya kawo da aka ce za ka hadisi duk sanyin da ake haika ga yana jibi kaga wani haika ce mai tafi ka shiga adab ka koyo waƙoƙin nan shu'ara'ul jahiliya din na irin su imru'ul qaisi irin su barfa irin su antara irin su zuhair da sauransu ka karanto mana waƙoƙinsu ko wani akwai fahimtar fiƙihu da kyau mas'ala ta fiƙihu yanzu zai warware maka ita da kyau amma kuma shi bangaren hadisi yana da rauni ka ce to kai ko wannan in ka tafi ka yi alfiƙihu usulu saboda wannan shine idan kowa ya tafi ya dawo zai zamanto al'umma ta ci moriyarsa amma mutumin da ya zamanto ba shi da ido yanda ka san shi dama a nan ɗiɗif ne ɓangaren adab in ka ce ka tura shi adab a jami'a to sai ya zamanto ya gama shekara hudu ya samu shahada ta cewa ya yi karatun jami'a ya yi takhasusi na adab amma in ya zo shi gida zai koyar da yara adab sai gabace da ya zamanto ya baka takaici an gane da kyau to kowa sai ka ɗora shi yanayin da ya dace na'am
وكان الشيخ الإمام الأجل الأستاذ برهان الدين يقول كان طلبة العلم في الزمان الأول يفوض يفوضون أمورهم في في التعلم إلى أستاذهم فكانوا يصلون إلى مقاصدهم ومرادهم والآن يختارون بأنفسهم فلا يحصل مقصودهم من العلم والفقه نعم وكان الشيخ الإمام الأجل الشيخ دتيجة مسلمتي الإمام شوغبا الأجل ميجرما الأستاذ مالمي برهان الدين هجر الدين يا kasance yana cewa kana talabatul ilmi fi zamanil awwal ɗaliban ilimi a zamani na farko a lokacin sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da lokacin tabi'ai da waɗanda suka biyo bayansu to ɗaliban ilimi sun kasance yufawwiduna umurahum suna fawwara al'amuransu na karatu ne fit ta'allumi cikin neman sani ila ustazihim zuwa ga malaminsu gabaki ɗaya a wancan lokaci in kuka zo ba wai abin da kuke so bane za a koya muku malam abin da ya ga ya fi dacewa da ku ne zai koya muku a zamani na farko haka ne fakanu ya siluna ila maƙasidihim to sun kasance suna saduwa zuwa ga manuhohinsu saboda duk wanda ya zamanto ya san hanya ya ce wannan hanyar idan ka bi ta tarhaccen za ka tafi kaga ya fuka ce to kai ni ban na tambayar kowa fa da na huto din nan ba na sha ba mai litur uku na sa a cikin garin nan dai in dai sabgan nan a cikin garin nan ake yin ta kawai sai na same ta in ka tashi ka miƙe tito na ɓarat ya kaje karshe ka kyau shi ko ta da sabgal a cikin lungu ne aiki sai ka ƙari biye biyan titin naka ka ƙari man naka litar uku baka samu ba hanyar baka samu inda ake sabgar kai ka ce inda a garin nan ake sabgar nan kawai sai ka ganta an gane to amma inda a ce da ka shigo kai malam da Allah yana da tambaya ka ganshi yaro ne dan karami kai ku ga ka har da da hurhura da hula kyam da da jallabiya shi kuma gashi yaro ne dan karami kace ina tambaya ina ne gidan wani ce to in ka sha kunal wannan in ka yi gaba kamar ka wuce titi na daya lungu na biyu lungu ne shi in ka shiga na haccan zai kai ka shi kenan sai ka tafi rabin litar ma baka sha baka tashi amma can shi kuma wancan ya cika litar uku ya kewaye garin gabaki daya shi zai baka labarin ya kewaye gari gabaki daya amma kai kuma zaka ba shi labarin inda ake so makasudin ka tafi amma shi ko bai tafi ba an gane da kyau to haka ne shi ya ce fakanu ya suluna ila makasudihim sun kasance suna saduwa zuwa ga manuhohinsu za a ga cewa an ce wannan malamin shekarar shi 47 a duniya amma ka ga hidimar da ya yi wa addini na musulunci a yanzu a ce ka fara karatu tun kana ɗan shekara bakwai ma ka kai shekara tamanin ba za ka iya ba wannan hidimar saboda hanyar da ya bi ya ba hanya ce wanda ta wanda ya sanya ɗora shi wannan hanyar kai kuma hanyar da ka bi kai ne ka bi raɗin kanka ka ce kawai kai ma bari ka hudda hanya daga nan a gane mutumin da zai yi sabuwar hanya da mutumin da hanyar dama ba sabuwa ba ce tsohuwar hanya ce zai zo ya bi kaga ai tafiyar ba ɗaya ba ce shi mai sabuwar hanya dole sai ya tsaya akwai ƙaya da duwatsu da waɗansu ɓungururruka da zai gani din ya fidda amma kai kuma cat za ka zo ka wuce ba za ka tsaya ba kana wani gyare-gyare shi dole sai ka gan shi da helo da fartanya sai kuma haka za a ganka kawai a saman motar ka kana uzurinka an gane sun kasance suna saduwa zuwa ga manuhohinsu wa muradihim da kuma muradinsu abinda suke so su cimma guri din suna saduwa zuwa gare shi wal'ana ya ce amma a yanzu ya taru na bi anfusihim ɗaliban sun kasance su ne suke zaɓar ilimin da kansu ilimin da za su karanta su suke zaɓa da kansu idan haka fala ya hasulu maƙasuduhum abin da suke nufi din abin da suke nufi din su cimma gurin su cimma guri akai baya tabbata min ilmi na ilmi wal fiqhi da fiqhu na'am
wa kana yuhka anna muhammad ibn isma'il al-bukhari rahimahullahu ta'ala kana bada'a bi kitabi salati ala muhammad ibn al-hasan fa qala lahu muhammad rahimahullahu ta'ala idhhab wa ta'allam ilma al-hadith lima ra'a anna dhalika al-ilma al-yaqu bi tab'ihi wa talaba ilma al-hadith fa sara fihi muqaddaman ala jami'i a'immati al-hadith na'am wa kana yuhka wato ya kasance ana hakaitowa labari anna muhammad ibn isma'il al-bukhari ya rahimahullah wato haƙiƙa al-imam al-bukhari shine muhammad dan isma'il Allah ta'ala ya ji kansa da rahama al-imam al-bukhari ya kasance a farkon lamarinsa bada abi kitabis salati ala muhammad ibn al-hasan ya fara karatu ne wajen muhammad ibn al-hasan ash-shaybani ɗaya daga cikin manya-manyan ɗaliban al'imamu abu hanifa wannan muhammadu bin al-hassan ashebani babban malamin fiƙihu ne to imam bukhari sai ya tafi wajen shi ya fara karanta kitabu salati a wajen shi yana karatu a wajen shi yana karatu a wajen shi shikenan faqala lahu muhammadu bin al-hassan sai muhammadu bin al-hassan ashebani Allah ta'ala ya ji kansa da rahama sai ya gaya wa al-imam bukhari ya ce da shi izhab wa ta'allam ilmal hadith ya ce malam muhammadu ya ce abin da nake so da kai ka tashi ka tafi gari ruwa din inda ka san cewa ana koyar da sunna ta annabi akwai malaman da suka san sunna ta annabi ka tafi can ka koyi ilimin hadisi lima ra'a saboda abin da muhammadu ibn al-hasan ash-shaybani ya gani a tattare da الإمام البخاري أن ذلك العلم حقيقة علم حديثي اليقو بطبعه شين ما في داتي واد حلنسا يا في داتي واد هنا الإمام البخاري الإمام البخاري دي تاشي فجوه يفكرن تادا فرقا أما ما لمنسا سيغا cewa ilimin da ya fi dacewa da shi wanda zai zamanto mai riga da wando da gari da jamfa da hula da takalmi shine ya zamanto ilimin hadisi faɗalaba ilmar hadith al'imam al-bukhari bai yi garraba ba ya ce ba a ka ubala a ilimin fiƙihun ma ya isa saboda su ba sa garrama sai ya tashi ya tafi neman ilimin hadith fasara muqaddaman fihi ala jami'i a'immatil hadith al-imam al-bukhari sai ya zamanto muqaddaman wato abin gabatarwa ne fihi a cikin ilimin hadisi ala jami'i a'immatil hadith akan dukkanin limaman hadisi limaman hadisi baki daya ba wani limamin hadisi shugaba na hadisi wanda zaka ce ya fi imamul bukhari daga wancan lokacin har yanzu zuwa yanzu saboda wannan kaga ba shawararsa ba ce shawarar malaminsa ce to haka nan idan mutum yana karatu wani za ga cewa yanayin da ya fi dacewa da shi shine ya je ya koyi fiƙihu wani za ga cewa abin da ya fi dacewa da shi shine ya je ya koyi nahau da sarf wani za ga abin da ya fi dacewa da shi tunkuɗa shi ilimin balaga wani abin da ya fi dacewa da shi ya zamanto ya karanci aro wani abin da ya fi dacewa da shi shine ya zamanto ya karanci usulul fiqh to wannan kowanne sai ka tunkuɗa shi inda ya dace da shi kala ka ce kowa da kowa sai ya zamanto qari'ul lil qur'ani hafizul lis sunnah idan kai haka baka bai wa kanka baka yi wa kanka adalci ba ina ga sai mu kwana anan abin da muka yi daidai Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu lada akai abin da muka yi kuskure ko tuntuban harshe ubangiji subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana wa bi hadal qadar kifaya subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik